الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله godiya ta tabbata ga Allah da manzo godiya ta tabbata ga Allah da ya nuna mana wannan rana domin ci gaba da karatun wannan littafi na bulugul mara muna cikin kitabu salat babu salatul juma'a وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أبي هريرة إذا الله تثبت أجريش جت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يجي من اغتسل mutumin da ya yi wanka ya tsabtace jikin shi sun ma'atal juma'ata sannan ya zo sallar juma'a fasalla ma ƙuddira lahu ya sallaci abin da aka ƙaddara masa ya sallata sun ma ma'ana ya sallaci abin da aka ƙaddara masa ya sallata kaman na nafila ko sun ma'an saka sannan ya shuru hatta ya furuka al'imamu min khutubatihi har liman ya gama hudubarsa sun mai yusalli ma'ahu kuma ya yi sallah tare da liman gufira lahu an gafarta masa ma bainahu wa bainal juma'ati al-ukhra abinda ke tsakaninsa ma'ana tsakanin shi bayan wannan sallar da yayi ta ta juma'a daga wannan ranar har zuwa juma'a mai zauwa za a yahe masa abinda ya aikata na ƙananan zunubai ba wanda yake kuma tsakanin shi da Allah ba wanda yake tsakanin shi da bayan Allah ba abinda ba ka ba'ira ba wanda ba ya buƙatar ba wa fadlu salasata ayyamin da ma ƙari kwana uku idan asabar lahadi litinin za a tsara mai to kwana nawa kenan goma rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi yana wannan hadisin na nuna mana a yi wanka a je sallar juma'a har a samu daman yin wata nafila ma a saurari hudu ba ba tare da an yi magana ba a yi shiru sannan a yi sallah tare da liman za a gafarta wa mutum zunubin shi daga wannan juma'a zuwa juma'a mai zauwa da ma ƙarin kwana uku shi ne aka ce kenan wannan gafaran da aka ambata ya shayi waɗannan ayyuka dalilinsu shi ne waɗannan ayyukan masu kyau da mutum ya aikata domin sallar juma'a shine yin wanka sannan kuma mutum ya tafi masallaci sannan ya sallaci abin da ya sauwaka a wurin da zai damna ya saurari huduba sannan ya yi shiru ga mai huduba sannan ya yi sallar juma'a kenan wannan gafarar da aka ce zai samu yana kunshe da waɗannan ayyukan ne da ya gabatar gaba ɗaya hadisi na nuna mana ana son yin wanka domin juma'a ya gabata cewa wankan juma'a wajibi ne ko mustahabbi ne kaga suka ce ba wajibi ba ne ba sai dai a cikin haƙƙin wanda yana da iska mara kyau wanda zai iya cutar da masu sallah to shi wannan wajibi ne ya wanka ko yana da tuwali ko kuma ya je ya wani aiki cikin ya yi dakon dakon da dauda in ya tafi zai cutar da masu sallah to shi wannan cikin haƙƙin shi wajibi ne ya wanka shi yasa malamai wasu suka cewa kamar irin ibn abdulbar yake cewa malamai sun haɗu a kan cewa wanda suka shuɗe tun farko ba ma na yanzu wankan juma'a ba farilla ba ne ba saboda faɗar manzo Allah ya ce wa mani tasala fal ghuslu afdal wanda yayi wanka wankan shi ya fi ko? suka ce to wanda shi ke nuna cewa ba wajibi ba ne ba ibn qayyim yake cewa wajibcinsa ya fi karfi daga wajibcin wutiri a wani ibn qayyim wayanda suka ce wajibi ne kenan sallah ba ta inganta kenan in ba da wankan ba ko sannan a wani hadisi da ya zo da yake cewa wajibin suka ce wannan kalma ta wajibi ana tsokarta ne akan karfafa mustahabbanci amma ba wai wajibi ba idan kuma ana son mutum ya shagaltar da lokacin jiran liman da sallah liman bai zo sai ka tashi kai sallah da nafila wajibi ne kuma in liman na hudu ba a shiru wannan kiyar وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لله من الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه يا انبتا ارانا الجمعه فقال سيك فيه ساعه ارانا الجمعه اكو wani lokaci ko la yuwafiquha abdu muslim wani bawa musulmi ba zai dace da wannan lokacin ba wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah yas'alu Allah azza wa jalla shay'an yana roƙon Allah wani abu illa a'tahu iyyahu sai Allah ya bashi wannan abu wa ashara bi yadihi sai manzo Allah yayi nuni da hannunsa yuqalliluha ko ma'ana yana karanta cewa ma'ana lokacin kaɗan ne ba mai yawa ba a ranar juba a kowane ɗan lokaci kaɗan babu wani bawa musulmi yadda zai dace da wannan lokacin yana sallah yana roƙon Allah wani abu sai Allah ya bashi wannan abu wannan hadisi mutabawun alaihi bukhari da muslim wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim wa hiya sa'atun khafifa wani lokaci ne mai sauƙi ma'ana ba mai yawa ba ko amma sai aka bar shi a ɓoye don tana yi wa farkon lokaci ko tsakiyar shi yasa malamai suka zaba suka ce farkon lokaci ne ko tsakiyar lokaci ne ko ƙarshen lokaci ne ko don mutum ya tsaya kirdado mutum ya ce tana yi wa farkon lokacin ne farkon lokacin ne tsakiyar lokacin ne ya yi abin nan ƙarshen lokacin ne kaga ya yi ayyuka masu tarin yawa wa an abi burdata an abihi daga abi burda daga babansa radiyallahu anhu qala yanda Allah ta tabbata a gare shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce hiya wannan lokacin ma baina an yajlisa al-imamu ila an tuqda sala wannan lokacin yana tsakanin zaman liman zuwa gama sallah idan lokacin da liman ya zo ya zauna zaman na farko kafin ya fara hutuba ko kuwa bayan ya hutuba ta farko zaman da zai yi zuwa ruba ta biyu har zuwa ƙarshen sallah ala kulli hal kowanne ne ce yana nan ne tsakanin wannan lokacin rawahu muslim muslim ya rawaito shi wa rajaha dar qutni annahu min qawli abi burda amma dar qutni ya rinjayar da cewa wannan wannan magana abu burda ce ba ta annabi ba sallallahu alaihi wasallam wa fi hadisi abdullah bin salam a hadisin abdullah dan salam inda ibn majah a wajen ibn majah wa an jabir da kuma da kuma jabir inda abi dawuda a wajen abi dawuda wa nasa'i da nasa'i annaha cewa lalle wannan lokacin ma baina salatil asri tsakanin sallar la'asar ila ghurubi shamsi zuwa faduwar rana idan dai ana ta kirdado ne eh وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولا أن يسابني أو جم أيّن daidai ina ne lokacin har wajen magana arba'in haka aka hatu amlaituha bi sharhi bukhari ko kale yace na shibto su ma na rubuto su a cikin sharhin bukhari da na yi saboda haka kenan idan muka duba waɗannan hadisan guda biyu na nuna mana na daga cikin falaloli na sallar juma'a cewa a cikin ranar juma'a akwai wani lokaci mai daraja ma'ana wani abin kamshi ne daga abubuwan kamshi na Allah subhanahu wata'ala wanda Allah yake ba bayonsa wanda Allah yana karban addu'a mai addu'a a ciki ba wanda zai dacewa wannan lokacin mai falala bawa musulmi yana sallah yana roƙon Allah wani abu daga al'amarin addini ko na duniya sai Allah ya bashi matukar mutum ba ya ba ya roƙi Allah abin da yake zunubi ba ne ko abin da yake yanke zumunta ba ne. Da aka lokacin da ake yin shi ne wani yanki ne na wani zamani haka wani ɗan lokaci. Yana iya mai tsawo yana iya zama mai tsawo yana iya zama gajere. Ko? Allah ta'ala ya ɓoye wannan lokacin. Ba a sani farkon ini ne ko ƙarshen ini ne ko tsakiyar ini ne ɓoye wannan lokacin akwai hikima da kuma rahama a cikinsa inda an san lokacin to da mutane wannan lokacin sun dukufa da yin ibada da addu'a da ba su yin ibada ba za su yi ma'ana yawan addu'a ba sai a wannan lokacin amma sai aka ba shi koye don kowane lokaci mutane su zama to a cikin wani وعن جابر رضي الله عنه قال يتي مدت السنة أن في كل أربعين ساعدا جمعة قوم بإسناد رواه الدار قطني بإسناد ضعيف yake cewa madati sunna sunna ta gabata anna fi kulli arba'ina a cikin dukkan mutanen da suka kai adadin su ya kai mutum arba'in fasa'idan ko sama ga arba'in juma'a mazabna gida ba masu bulaguro ba to juma'a ta wajiba a gare su yi ko da da kutumi da rawaito su sai dai hadisin suka ce yana da rauni yana wannan hadisi na nuna cewa mazaje idan sun kai mutum arba'in mazauna a cikin gida kuma cikin wani ginannen wuri yanan wajibi ne su yi sallar juma'a yanan mafhumin hadisi in ba su kai mutum arba'in ba kenan za a tsaye da juma'a ba a cikinsu sai dai su yi sallah a zo hadisin da ifi ne saboda akwai abdulaziz bin rajiya a cikinsa shi kuma hadisansa dukkansu hadisan karya ne imam al yake cewa wannan hadisi ne wanda ba a kawo hujja da shi sannan ko ya inganta babu hujja a cikin shi na cewa mutanen da su kai arba'in ba ba su cancanci yin juma'a ba ko shi yasa Sulaiman bin Ab- Abdullahi bin eh, Muhammad bin Abdul Wahhab yace wannan kayayyen hadisi ne ba a kawo hujja da shi da haka malamai suka yi saɓani a cikin adadin da suke iya yin juma'a ko imamu shafi'i da ahmad sun ta akan cewa ba a yin juma'a sai in adadi ya kai mutum arba'in ko sama ga arba'in saboda abinda imamu bai haƙi ya rawaito daga abdullahi ibn mas'ud cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a bil Madina wa kanu 40 rajulan manzo Allah yayi juma'a a Madina su su su su 40 ne cewa bai tabbata ba cewa yayi sallah ƙasa da mutum 40 da kuma wannan hadisin da yazo a cikin babu amma magana su hujja ba ta tsayuwa da shi da wannan magana amma malikiya sun ta yi cewa adadin da ake lura da su ake lura da shi cewa ya isa a yi juma'a shine mutum goma sha biyu saboda abinda imam muslim ya rawaito hadisi mai lamba 863 daga jabir a cikin kissa fatake waɗanda suka zo da abinci ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana huduba da suka wuto daga sham suka shigo madina da abinci kuma a lokacin ana da bukata sosai sai suka ji tsoro misali inda aka ce sai an gama sallah kenan ana iya a saye kahin a gama sai suka wace gubar manzan Allah yana hudu ba fatar kuka ƙa'ima kulma inda Allahi khairun min Allah wa min tijara suka wace suka barka sai kana hudu ba ya musu abin da ke wajen Allah ya yi dukkan wasu wasanni da kasuwanci. Ko? Da suka ce to, saboda wannan malikiya suka kai akan cewa in adadi ya kai mutum goma sha biyu, to ya sai su yi sallah. Ko? Suka ce wannan, malamai suka ce wannan kadiya ba ta nuni akan adadin da aka ambata. abu harifa da muhammad bin hassan sun ta akan cewa karancin jam'i a cikin sallar juma'a shine mutum uku banda liman saboda mutum uku nan su ne karancin jam'i a magana ingantacciya ita kuma juma'a an ciro ta ne daga min daga jam'i wasu daga cikin jama'a irin su alkali abu yusuf da sahibul imam abi hanifa da shekul islam da ibn qayyim sun ta cewa ana iya yin sallar juma'a da mutum uku leman da masu sauraro guda biyu wannan shine mazhabinsu shi yasa su malamai suka ce wannan magana ita ce mafi ƙarfi a cikin hadisi ingantacce idan kanu salasa fa ya ummuhum ahadu haka annabi da mutane sun kai uku to ɗayan su ya zama liman sai suka ce kuma amun fi salawati kullaha aljum'a wal jama'a wannan magana ta game cikin dukkan salloli sallar juma'a da sallar jam'i duka sashi ko shi yasa irin so a sheikh muhammad bin ibrahim ali sheikh suka ce masu wa hada alƙawar ya hata ila burhan duk wata magana da ba wanga ba wannan magana na da bukatun a kawo mata dalili ko wala burhan ya kuri jiho an hada al'umu kuma babu wani dalili zai fitar da wannan daga mi daga gamewar shi yasa hafi ibn hajar ya ce la yasuhu fi adadin juma'a shaykhun ayyana adadi a ce sai adadi kaza za su yi juma'a wannan bai inganta ba hadisai sun zo waɗanda suke nuni akan ana iya isuwa da mutanen da musu kai mutum arba'in ba abdulhaq yake cewa la yas la ya- la yasbutu fil adabi hadith babu wani hadisi da yake tabbatar da adabi a sallar juma'a imam an-nawawi ya hikayato da wani sa ijma'u umma ala ishtirak al-adab akai shar'anta adabi wa annaha la tasuhu min munfarid ma'ana sallar juma'a ba ta inganta ga mutum daya wa annal jama'ata shartun li sihhatiha jama'a su ne sharaɗi game da mai ingancin juma'a idan mutum ɗaya bai iya yin juma'a da aka magana suka ce in wadda take wadda ta rinja wadda aka rajjaha aka rinjayar annahum imamun wasnani yastami'ani da an samu liman da mutum biyu masu sauraron hudu ba yalla kawai sai a yi sai a yi sallar juma'a ko وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة يا كسانتي yana neman gafarawa mu'minai maza da mata kowace juma'a rawaful bazar bazar ya rawaito wannan hadisin isnadin layyin da hadisi wanda yake mai laushi yana aka ce hadisi ne da ifun jiddan aka ce bazar ya rawato shi amma malama hadisi suka ce wannan hadisin ba su san shi ba daga annabi sai dai da wannan isnadin da a cikin isnadin akwai wanda aka ce mai yusuf bin khalid as-samti shi kuma mutum ne da ifin jidda mutum ne wanda yana da rauni sosai ko wannan shine matsayin hadisi وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة النبي يكسن شيء أشكين خطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس ينا كرنت وسآيوين القرآن ينا معنى تناتر دمتاني رواه أبو داود أبو داود رواه توشي وأصله في مسلم أصله شيء شكين مسلم حديثي نيكم إن ذاتتشي ينا شكين مسلم ده سنن ده سنن أن أبي جابر بن سمرة da lafazin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khutubu qa'iman annabi yana hutuba a tsaye wa yajlisu bainal khutubatayn sai ya zama tsakanin hutubobi guda biyu wa yaqra'u ayatin yudhakkiru nas sai ya karanta ayoyi yana mai tunatar da mutane ko wannan hadisan guda biyu hadisin Abu Huraira ya gabata hadisi ne marfu'i cewa a cikin juma'a akwai wani lokacin da ba wani bawa musulmi da zai dace da wannan lokacin yana roƙon Allah wani abu sai Allah ya bashi ya gabata kuma a cikin hadisin sahih muslim cewa wannan lokacin yana tsakanin zaman liman har zuwa ƙarshen har zuwa ƙarewar sallah ko shi na ce kenan wannan lokacin shine lokacin tsayuwar liman domin hudubar juma'a aka ce ana gamawa zuwa ga samun wannan lokacin mafifici shine haduwa mai girma wanda misali a ce liman zai rike musu addu'a su suna cewa amin aka addu'ar liman saboda min a ci riban wannan lokaci ko shine liman da yi addu'a da al'amura masu mahimmanci daga cikinsu addu'a ta istighfari ga mummunai maza da mata rayayyu daga cikinsu da mamattattu wannan sunna annabi ce sallallahu alaihi wasallam a kowace juma'a haka akan ma mun su rika cewa amin saboda cewa amin din ma mu kamar addu'a shi ce wasu malamai suna ganin wajibi ne a neman muminai da maza da mata ma'ana gafara a cikin hudu ba wasu suna ganin mustahabbi ne ba wajibi ba ne wannan kuma shine abin da inganta saboda al'amura guda biyu cewa hadisin dai a cikin shi akwai rauni sannan aikin annabi baya nuni akan wajibci ko annabi za mu dakata subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk